الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna biyu ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da wanda ya yi daidai da hudu ne ko ga watan efir hudu ga watan hudu ne ko watan biyar ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu alhamdulillahi mun gode ma Allah da farko muna neman hanzari gurin 'yan uwa daban haƙuri bisa jinkirin buɗe karatu da wuri sakamakon ibada na umra da muka tafi wanda kuma alhamdulillahi muka dawo a gaggauce domin mu zo mu ɗaura karatu daga yadda muka tsaya alhamdulillah mun gode ma Allah muna roƙon Allah ya karbi ibadunmu gaba ɗaya Allah ya sa mun shiga azumi a sa'a Allah ubangiji ya saka mu cikin yantattun wannan wata kuma duk abin da zamu karanta Allah ya sa mu karanta daidai mu faɗi abin da Allah yake so duk abin da zamu yi na kuskure Allah ya katartar da kuskuren mu mu faɗe shi daidai mu isar da saƙon manzon Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi idan ba mu manta ba a azumin da ya gabata muna cikin suratun nisa'i aya na saba'in da biyar wato waɗannan ayoyi dai da suka zo jerin gwanansu suna bayani akan wato yaƙi da abubuwan da Allah Ubangiji ya yi wasishi da shi ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tare da bayyana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ba da rai da jiki domin su fanshi addinin musulunci su fanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayyana kafirai da munafikai wanda suke bita da kulli makiya na cikin gida da makiya na waje wato makiya na waje su ne mushrikai da suke bita da kulli ga manzon Allah suna wato suna shiri ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama a kullum suna talala wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama na sharri to da su kuma munafikai da suke jikin manzon Allah suna shirya wa manzon Allah makirci a ta cikin gida in sun haɗu da manzon Allah su kambama shi suna girmama shi suna ce ga manzon Allah nan ga Abdullahi nan ga shugaban halitta nan amma zuciyarsu ba haka yake faɗi ba sun ƙaryata manzon Allah a zuciyarsu amma a harcensu sun gaskata manzon Allah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum to shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira zuwa Madina wato ya haɗu da ƙalubalolin da babu su a garin makka saboda a garin makka babu munafiki a garin makka babu ba yahudi a garin makka babu ba nasari a garin makka zallan mushrikai ne to amma a garin madina sai aka samu wanda suke bita da kulli ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan ayoyi suna bayyana mana kowane bangare bangaren muminai da suka ba da rai da jiki da ruhi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ɓangaren mushrikai da kullum suna talala suna shirin yaya da su farwa manzan Allah da kuma ɓangaren munafukai da suke jikin manzan Allah amma kuma suna cutar da shi a ɓoye kuma manzan Allah ya san su kuma Allah ya san su amma Allah Ubangiji ya ce wa manzan Allah ya bar su kar ya yaƙe su kar ya kashe su suna nan dai amma su jarrabawa ne to wannan aya da za mu tashi na yau za mu tashi a aya na saba'in da bakwai ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الله يتي ألم تر إلى الذين قيل لهم ashe baka duba ba baka gani ba ya rasulullah zuwa ga waɗanda kila lahum aka ce musu ku fu aidiyakum ku kame hannunku ma'ana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake garin Makka ba a fardanta yaki ba ba a ce ma kowa dole sai yayi yaki ba man sahabban manzon Allah dai kullum in sun koka wa manzon Allah cutarwa sai manzon Allah ce ku yi hakuri manzon Allah ce ku yi hakuri ya ba su hakuri ya ba su hakuri ya danne su ya rarrashe su amma a garin Makka ba a yi yaki ba kuma ba a fardanta yaki ba Allah ubangiji ya umarce su da su kame hannunsu shine alam tara ilal lazina qila lahum kuffu aydiyakum ashe ya rasulullahi baka ga waɗanda aka ce su kame hannunsu ga barin yaki ba wa aqimus salata aka ce su yi sallah su tsayar da sallah wa atuz zakata su ba da zakka ku ba da zakka amma falamma kutiba alaihimul qitalu lokacin da aka fardanta musu yaki a garin madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira cutarwa ya kai cutarwa Allah ubangiji ya ce yanzu kan ku fito ku kara kanku uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir yanzu kan an yi izini ma waɗanda ake kakkashe su ta hanyar zalunci sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke suke garin Makka almuhajirun sun ga dukkanin zalunci babu nau'in zalunci da basu gani ba akwai waɗanda dutse ake ɗaurawa a kansu kamar bilal ibn abi rabah akwai wanda sumayya alu yasir matan yasir irin cutar wanda ta gani da shi kansa yasir din irin cutar wanda ya gani da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cutarwa na iyaka sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin cutarwa ba ta ƙara masa komai sai azma da girmama Allah ma'ana shi cutar wanda za a masa ba zai sa tausayinsa ya kare ya ce yanzu kan a saukar da azaba yanzu kan a yi ruwan wuta yanzu kan a saukar da duwatsu manzon Allah hakurinsa bai taba karewa ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sifofinsa yaglibu hilmuhu ghadabahu hakurinsa yakan riga yi fishinsa lokacin da aka fusasha shi cutarwa ya kai yanda ya kai wanda har zai iya ɗaukan fansa a kai to ba zai ɗauki fansa ba sai dai ya ce ya yi haƙuri ya yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar lokacin da ya je Ta'if ya je Ta'if bayan ya samu kansa cikin damuwa damuwa guda biyu matansa sayyidatuna Khadija ta yi Fati ita ce babban wanda katangan da take kare masa cutarwan kafirai da izaya na kafirai ganinsa da ita yakan sa su ɗaga masa kafa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato ita sayyidatuna khadija tana da kaifin hankali da riska tana ba wa manzon Allah shawari idan manzon Allah ya zo da damuwa tana masa muwasa tana rarrashinsa to he kuma Allah ya ɗauki ranta a shekara na shida kenan bayan haka sayyidina abu talib wanda shine katanga na biyu wanda duk lokacin da aka saita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a harbe shi Abu Talib zai shiga gaba ya ce sai dai ya same ni akan ya same shi to shi ma ya kwan dama to sai ya zama to manzon Allah ya zama wahidan shi kadai duk wanda za su bashi kariya sun fadi yau yaya zai yi sai ya fita Ta'if yana neman su wane ne ko zai samu waɗanda za su karbi da'awansa ya samu farin ciki ya samu natsuwa yana kiransu ku zo zuwa ga addinin Allah ni manzo ne daga Allah yana kiransu me za su yi sai suka hada shi da wawaye suka bi manzon Allah suna jifansa da duwatsu suna zaginsa suna jifansa da duwatsu sai da suka ji wa manzon Allah cewa suka yi manzon Allah rauni ga kuma Jibrilu ya zo yana ce ga umarni daga Allah izininka ake nema waɗannan ƙasa a shafe su a haɗa duwatsu biyu su matsa ƙasan a shafe su kamar yadda aka yi da jama'an annabi lo amma manzon Allah ya ce ba a turo ni la'anan ba a'a ba a turo ni mai yin addu'an halaka ba Allah ya turo ni ne domin na zama rahma zuwa ga mutane Allah ubangiji ya turo ni ne domin na zama rahma zuwa ga mutane saboda haka yace Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun to a wannan aya Allah Ubangiji yana faɗa mana alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum ashe baka ga waɗanda aka ce musu su kama hannun su kasu yaƙi ba kuma an ce su kama hannun su kasu yaƙi saboda wasu dalilai dalilai shine ba su da ƙarfi ba su da gano wanda za su iya kare kansu daga hajamatu na mushrikai duk da cewa shi nasara ba a yawa yake ba nasara daga gurin Allah ne kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi iznillah amma Allah Ubangiji ya saka al'asbabu su ne alwasa'il ilal haƙa'ir dalilai su ne sababin isa zuwa ga haƙa'ir Allah Ubangiji ya saka dalilin mutuwa wato dalilin nasara yana ɗauke da rindina rindina alama ce ta nasara yawa alama ce ta nasara to a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ba su daman su yaƙi ba sabila da ba su da makamai sabila da ba su da ƙarfi sabila da ba su da yawa sabila da suna cikin gurba da wahsha Allah bai fardanta musu yaƙi ba sai da aka zo madina Allah sai ce to yanzu kan wannan cutarwa da ake yi muku ku ɗau matakin ramuko sabila da wanda aka cuce shi ya rama ba azzalimi bane shi shi adali ne a'a wanda yayi cuta din shine azzalimi fa in qataluku faqtuluhum idan sun kashe ku ku kashe su wanda ya kashe rai muku rai ku kashe masa rai wanda ya kwakule ido a kwakule nasa wanda ya yanke hanci a yanke nasa duk irin abin da ka yi da shi domin halakar da wani to Allah ubangiji ya baka dama kai ma a yi irin wannan abin a kanka sai Allah ya ce to yanzu kan an yi izinin yaki uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu dan haka shi yaki difa'i ne ma'anan yaki shine difa'i da nusra wato kariya da neman taimako da ɗauki kamar ana zaluntan wani to zai iya yin wani abu domin ya kara kansa kaman ana neman a ɗauki ranka za ka iya yin komai domin ka kara kanka ma'ana jihadi da ake faɗi jihadi jihadi jihadi ba shi ne kawai a shiga cikin wasu al'umma a far musu a kama karkashe su ba wannan ba jihadin musulunci ba ne addinin musulunci bai zo da wannan jihadin ba jihadin addinin musulunci shine difa'i ku kare kanku lokacin da aka far muku shine ku nemi ɗauki ga almustad'afin shine abin da muka karanta a baya waɗanda suke da rauni mata da yara da waɗanda suke da koma baya lokacin da da a zo a handama dukiyansu a kakkashe su to a nema musu taimako wannan shine abin da ake nufi da jihadi wannan shine abin da ake nufi da jihadi shi addinin musulunci bai yi jihadi a ƙashin kansa domin ya fardanta ma wani sai ya musulunta ba a'a addinin musulunci bai yi jihadi domin ya mallaki daula ba a'a addinin musulunci ya yi jihadi ne domin mene domin ya kare kansa daga hajamatu na mushrikai domin ya kare kansa daga hajamatu na waɗanda za su zo su bashi barazana shi yasa lokacin da manzon Allah ke Madina lokacin da suka saba alkawari Yahudawa Ƙwarai banu Ƙuraiza suka saba alkawari bayan an yi alkawari da su abinda manzon Allah ya fara yi bayan ya koma Madina shine wato wasu abubuwa ginshiƙai na nema ma ɗan adam ɗincinsa wannan yake nuna maka manzon Allah ba annabi ba ne kawai da aka turo shi domin ya zo ya sa kaka musulunta a'a annabi ne muhimmin abin da Allah ya turo shi da shi shine ya ‘yanta mutane daga rashin sanin Ubangiji zuwa sanin Ubangiji na biyu kuma wato ya kiyaye mutuntakan mutum ya kiyaye darajar mutum shi yasa manzon Allah yana isa Madina abin da ya fara shine aqdul mu'akha ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum abinda manzon Allah ya fara shine kulla yan uwantaka tsakanin almuhajiruna da al-ansar wani daga cikin almuhajiruna da kai hijira da kai zo hijira to wani ne dan uwanka a wannan lokaci da aka kulla wannan yan uwantakan ko mutuwa ce ta zo ma ɗaya daga cikin al-ansaru sai almuhajiru ya gaje shi ko mutuwa ne ta zo ma ɗaya daga cikin almuhajiru sai balansare ya gaje shi a wannan lokaci kenan sai daga baya ne aka saukar da ayan gado sai ta zo bata shigo da waɗannan a ciki ba sai ta shafe wancan doka ɗin sannan kuma na biyu shine ya tarar da yahudu da nasara a madina wanda suna addininsu to manzon Allah da ya je bai ce su musulunta bai ce ku zo mu zauna lafiya mu kare kasanmu mu kare zamantakewanmu idan aka zo za a farin min abokin gaba ya zo zai farmin za ku zo ku taya ni mu kare ku kare ni idan aka zo za a faru muku zan zo na taya ku na kare ku ma'ana ba za a cutar da ni tare da ku ba kuma ba za a cutar da ku tare da ni ba abinda manzon Allah ya nema kenan bai ce ma kowa sai dole sai ya musulunta ba sabila da musulunci shi ana shigar da shi ne ta hanyar yanayin da izo wani ya musulunta ta hanyar imani da kai tsaye Allah ya shigar a cikin zuciyarsa wani ya musulunta ta hanyar wani abin mamaki na khawariqul ada da ya gani tattare da manzan Allah wani ya musulunta ta hanyar ɗaga takwabi saboda ya tsorata ya ga abin da ya faru da wasu sai shi ma ya zo ya musulunta to abin da manzon Allah ya fara kenan yayi za a yi a gina tubali na mutuntakan mutum ba wani fifiko ku zo mu taru mu kare kasanmu mu kare jininmu abin da manzon Allah ya fara kenan amma manzan Allah bai yaƙi banu Quraiza ba sai da suka warware alkawarinsu suka saba alkawarin da suka yi ga manzan Allah haka ma manzan Allah ba zara takwabi ba yace su bar Madina da na zauna da ku ku cutar da ni abokin gaba ya zo ku cuce ni tare da shi gwara ku bar ni ku fita daga garin shine suka fita daga Madina suka tafi Khaibar a nan ma yaƙi ya ci su har Khaibar daga nan suka watse suka ɗaiɗaice gabaki ɗaya to Allah Ubangiji yana faɗa mana dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda bayan an fardanta yaki sai suka koka wahalan yaki alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah ashe ya rasulullah baka ga waɗanda aka ce musu ku kame hannunku da farko ku dai ku yi sallah wa atu zakata ku bada zakka zakkan wannan lokaci ba shine zakka na farilla ba zakka na nisabi ba shine ba a'a zakka a lokacin shine sadaka dan lokacin ana makka ba a fardanta zakka ba sai a madina ne aka fardanta zakka to Allah ce baka kalli waɗanda aka ce su kame hannunsu ba sai sun yi yaki ba su tsaye da sallah su ba da zakka falamma kutiba alaihimul qitalu lokacin da Allah ubangiji ya rubuta musu yaki ya fardanta musu yaki to iza iza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah sai ga wasu mutane kuma suna tsoron mutane sai ga wasu fariƙun wasu daga ciki ba gaba ɗayansu ba fariƙun minhum wasu daga cikinsu ya shaunan nasa suna tsoron mutane ka khashiyatin lahi kamar yadda suke tsoron Allah suna ganin kaman wato mutane wato da a yi galba a kansu sai suna ce wato ya rasulallah me yasa ba za ka roƙi Allah a ɗan jira ba kar a fardanta yakin nan yanzu wasu sun ce munafukai ne wasu sun ce kuma masu raunin imani ne ake magana da su a nan wajen amma sahabban manzan Allah kan su ɗan sami ina wa a ne duk abin da manzan Allah ya ce musu to sam'an wa ta'atan mun ji min bi ba za mu saba ma umarninka ba sai ga wasu suna cewa sai ga wasu suna neman uzuri suna cewa mu dai a mana uzuri sai sa idan muka duba yakin uhudu za mu ga da yawa ba su je yakin uhudu ba bayan ma annabi ya fito uhudu din abdullahi ibn ubay da shi da jama'ansa haka suka zo suka yi tarora jama'an manzan Allah abdullahi ibn ubay sai da ya tafi da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba dai da a ce duka sahabbai ba majority munafiqai ya zo yana bibiyan sahabbai na yaudaran su ku zo mu koma ku zo mu koma sama da ɗari uku sun juya sun bi shi an bar manzan Allah da sahabbai ɗari bakwai kuma ɗari shida da wani abu dama kuma a cikin ɗari shida da wani abun an zuba wasu a jabalun rumat wani dutse yana nan a uhudu an zuba su a nan su kare bayan manzan Allah annabi zai shiga fagen daga to manzan Allah ya zuba waɗannan masu kibau a kan wannan dutse su kare bayansa kar abokin gaba ya zago ta baya ya yi tasalluli ya yaki manzan Allah su kare bayan manzan Allah aka fara yaki aka fara yaki nasara ta fara tabbata ga musulmai kafirai mushrikai na guduwa sai na kan dutse suka ce a'a ai nasara ya tabbata yanzu kan mu sauko zuwa ga ganima mu sauko nasara ta tabbata wasu suka ki amma galibi sai suka sauko sama da arba'in to nan ne abin da ya faru ya faru to anan dai an jijjiga to Allah yana faɗa mana a wannan ayan idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah lokacin da aka farlanta yaki sai ga wasu suna tsoron mutane kamar yadda suke tsoron Allah a can suratul baqara Allah ya faɗa mana su kuma mushrikai ba wannan sifan Allah ya sifanta mana su da shi ba wa minan nasi ko ko ba wa minan nasi ba akwai ayan da Allah ubangiji yake cewa eh wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wato akwai waɗanda suke son wasu mutane kaman son Allah su ne kafirai mushrikai da suke son lata da uzza suke kaddasa su suke musu irin soyayyar da ake ma Allah su kuma waɗannan munafukai sai suna tsoron mushrikai sabila da suna ganin kaman mushrikai sun fi karfinsu suna tsoron su ka kashiyatillah shine abin da ake fa Allah ya faɗa mana a can baya wanda muka karanta dangane da kafirai allazina qala lahumun nasu ko inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina qala lahumun nasu wanda mutane suka zo suna ce musu annasu a gurin wani sahabi ne kwaya daya da ya je ya ga irin rundunan da mushrikai suka zo da shi sai ya zo yana tsoratar da sahabbai yana ce kun ga jama'an da suka zo da shi kuwa kun ga mayakansu kuwa alladina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum shi yasa suka ce annasu a gurin khususun ne urida bihil umum wato mutum ɗaya ne ake nufi wato kaman jama'a ko ko umumun urida bihil khusus to shine Allah ubangiji yake faɗa mana wato waɗannan wasu daga cikin sahabbai ko ko idan mun ɗauki jawabin wasu wasu daga cikin munafukai يخشون الناس كخشية الله سنة صورم متاني كمن يندسك صورم الله أو أشد خشية كما في يد صورم الله إن وقالوا سنة ومن ذن الله سنة ومن ذن الله كفتا مع الله ربنا لما كتبت علينا الكتال laula akhartana ila ajalin qarib ya ubangijinmu me yasa zaka fardanta mana yaki yanzu ai da ka bari sai dan wani lokaci dan kusa kusa sai Allah ce ka faɗa musu ya rasulullah qul mata'ud dunya qalil shi gaba ɗaya rayuwar duniya da jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne wal akhiratu khairun liman ittaqa lahira ita ce mafi alkaini ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila ba da a zalunce ku ko da da zaren da yake bayan kwallon dabino ba Allah ba zai zalunce ku ba ma'ana idan misali kana tsoron kar ka je gurin yaƙi ne a kashe ka to gaba ɗaya rayuwar duniya idan aka ce zaka shekara dubu ma zaka mutu gaba ɗaya duniya idan zaka shekara ɗari biyu a duniya kana jin daɗi kana hutawa mutuwa ta zo maka wallahi sai kaga kaman baka shige sakan biyu a duniya ba sai ka mance da komai na jin daɗin duniya sai ka mance da komai na jin daɗin duniya sai ka mance da gidajenka da motocinka da alfurmanka da duk wani abin da ka mallaka sai ka mance da shi saboda haka duka idan ka dunkula daɗin duniya sai ka ga ɗan kaɗan ne ma dama zan mutu to ko shekara dubu zan yi gwara na kiyaye haɗuwana da Allah akan na saba ma Allah walau ishta alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabr ko zaka shekara dubu bayan ka shekara dubu a ƙara maka dubu biyu ka shekara dubu uku ba maka wa wata rana sai ka je kabari saboda haka kar ka ji tsoron yaƙi sabila da mutuwa kar ka ji tsoron yaƙi sabila da mutuwa qul mata'ud dunya qalil gaba ɗaya jin daɗin duniya gaba ɗaya ɗan kaɗan ne a nan ne aka ce wani daga cikin sahabbai ya zo wajen sayyidina ali ko ko ba sahabi bane dai ban kiyaye sahabi ne ko ba sahabi bane ya zo gun sayyidina ali ya tambaye shi ya ce ina son ka faɗa min yawan darajojin annabi da martabobin annabi sayyidina ali sai ya shiru sai ya ce ko za ka iya faɗa min yawan kayan jin daɗin duniya da kayan nishaɗi na duniya sai ya yi shiru ya wannan ba zai kirgu ba za mustahil kayan jin daɗin duniya ai ba za su kirgu ba abinci abin sha sutura turarika da mata da abubuwan hawa da sauransu ai ba za su kirgu ba wa'innan ce to Allah ya sifanta gaba ɗaya kayan jin daɗin duniya da qalilun kul mata'ud duniya qalilun gaba ɗaya jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne amma ya ce wa manzon Allah wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan karaga na ɗabi'u masu girma to zaka haɗa azimu da qalilu ba za ka haɗa ba saboda haka wanda bai iya kawo qalilu ba to shi ya fi cancanta da ba zai iya kawo azimu ba haka ne to qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa lahira ya fi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila ba da a zalunce ku ko da da wato zaren da yake kwallon dabino ba na'am أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Allah ya ce, Da kuke tsoro, annabi yana kiran ku ku zo a fita yaƙi, kuna ce, Rabbana lima katabta alainal kitala saboda tsoron mutuwa. To, idan tsoron mutuwa ne, aina ma ta kunu idrikumul mautu, duk yanda kuka shiga ko ina kuka shiga yudrikumul maut mutuwa za ta zo ta riske ku a gurin walau kuntum fi burujin mushayyaba ko da kuna manya manyan benaye masu tsauni masu tsawo tsaunuka na du na benaye masu tsawo to mutuwa sai ta je ta riske ku a wannan wajen ba wanda mutuwa ba za ta je ta riske shi a duk yanda yake ba babu shi aina ma takunu idrukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada sabila da wato tsaunuka da benaye su ne abin da ya fi kama da wanda yake da alfarma sabila da manya-manyan attajirai da manya-manyan sarakuna benaye ake musu a musu gidaje a sa gilas na bulletproof wanda idan an harba bullet ba zai kula ba sabila da ganuwa to ko a ina mutum yake ya ɓuya mutuwa sai ta je ta cakwamo shi a wannan wajen malmar'u illa ibn sara wala wirtaqa ufqa as-sama'i bi sullamin lam yakhludi kowani mutum wato ɗan ƙasa ne sai ya dawo ƙasa ko ya je duniyan sama to sai ya dawo ƙasa sabila da min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga nan aka halicce mu kuma cikin ta za a maida mu kuma za a tayar da mu wani lokaci daga baya bayan Allah Ubangiji ya hukunta al'amarinsa sammai da kassai da kowa ma ya kwanda ma ya mutu to Allah zai zo ya sake tayar da mu daga nan to aina ma takunu idrukumul maut duk yanda kuke ku bar tsoron wani yaƙi shi ne mutuwa yaƙi ba shi ba ne mutuwa idan da yaƙi shi ne mutuwa manzan Allah ya kunkuwa ashirin da biyar ya je kuma kowane kafiri a duniya da jarumin kafirin duniya burinsa da hankoransa shine ya yi galba a ce shi ya kashe manzan Allah amma ba kashe manzan Allah ba ba a fagen yaƙi ya mutu ba ba a fagen yaƙi ya mutu ba babu annabin da aka taɓa kashe shi a gurin yaƙi babu babu shi shi yasa Allah ya faɗa mana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sadaukan manzon Allah da aka ta kashe su a fagen daga duka fa suna ba da kariya ne ga manzan Allah amma manzan Allah bai mutu a gurin yaƙi ba sabila da ƙaddara ta rubuta kowa ga mutuwansa ga lokacin mutuwansa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa zai bi ta kofa kowa zai bi ta kofar haka Allah ubangiji ya rubuta idan lokacinsa ya zo idan sa'ansa ya zo ba zai ketare ba ba zai kara koda sakan ɗaya ba aina ta kunu yudrikumul mautu duk yanda kuke to mutuwa za ta je ta taras da ku a gurin walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna gidaje na bene wanda suke masu tsawo wasu kuma suka fassara walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna kun tafi duniyan wata duniyan nan na taurari burji waɗanda wannan buruj ɗin su ne suka wato su ne abubuwan da ake lissafta juyawan duniya da shi ko wasama'i zatil buruj ko to waɗannan buruj ɗin wato idan an je gurin malaman falaki sukan faɗi wato gurarensu da gurabansu waɗanda suke gabashi da wanda suke yammaci da wanda suke arewaci da wanda suke kudanci da yanda wata take cycle take zagawa daga wannan burjin zuwa wannan burjin shine abinda Allah ya faɗa mana cikin suratu yasin ko wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wala al laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowa dukanin abin da ke juyawa cikin falaki ne wato a cikin falaki ne shi yasa idan an je wannan da'iran za a ga ilimomin malaman falaki yana da faɗi sosai sosai kuma alƙur'ani ya zo da shi ya nuna yadda abubuwan suke na abubuwan da ya shafi wannan ilimi din to wasu sai suka ce ainama takunu yudrikumul mautu a wani kira'an kaman zamakshari ya karanta da yudrikukumul mautu amma kuma jamhur mafi yawa sun karanta da yudrikumul mautu sabila da zuwan ainama ainama takunu yudrikumul mautu ainama sai ya zamanto shine fi'il mudari majzumun da zai samu jazma ta hanyar wancan ainama shi kuma dama suna ne da yake jazma wa fi'ili mudari'i da ya zo bayansa aina ma takunu aina ma takunu she shi wannan yudrikumul maut ya zamo jawabu shartin shi kuma takunu sai ya zamo shine fi'lu shartin aina ma takunu yudrikumul maut duk yanda kuke mutuwa za ta tarar da ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna buruj wato wannan duniya na wata ko ka wajen burjin nan na taurari kun je wannan wajen mushayyada wanda suke kawatattu to mutuwa za ta riske ku a wannan wajen ko ko yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada mushayyada aka ce daga tashyidu ne inji wasu wasu sun ce mushayyada mutawwala masu tsawo benaye masu tsawo irin benayen nan da zaka je ka gansu a America benayen da zaka je ka gansu a a rasha ka gan su a nan saudiya idan ka je haka za ka ga bene in ka daga kanka sai hulanka ya kusa faduwa ba iyaka kawai hawa hawa hawa hawa hawa hawa to shi dama wanda yake son ya tsira ko wanda yake son kar ya samu himaya ya samu hisni yakan je ne ya ɓuya a wani wajen da ba za a iya zuwa kansa ba to sai Allah ya ƙulla magana ya dunkula gaba ɗaya ya yi ijazinsa ba majahadi za ku gudu ba ba ma yaƙi za ku gudu ba yaƙin da Allah ya fardanta muku da kun je da ba ku je ba mutuwan za ta zo aina ma takunu yudrikkumul maut duk yanda kuke mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna benaye kawatattu wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan wani abu na alheri ya same su wato sun samu yabanya a dukiyansu sun samu yabanya na noma sun samu yabanya na, na ruwan sama da sauransu sai su ce hazihi min indillah nan ai daga Allah ne Allah ne Allah yana san mu ga irin abin da Allah ya mana amma wa in tusibhum sayyi'atun idan wani abu mai muni ya same su sai su ce hazihi min indik wannan daga kai ne zuwan ka garin mu ne wannan musiban ya same mu mu wannan musiban bai taba samun mu ba sai da ka zo garin mu wai suna dangance shi'umci ga sayyiduna rasulullah wanda kuma dukkanin alherin duniya na manzan Allah ne yau wallahi idan mutum zuciyansa in zuciyan mutum Allah ya saka haske a ciki ba yanda za a iya gagara fahimtar manzan Allah duk wanda ka ga bai fahimci manzan Allah ba kuma ya ji labarin manzan Allah ya san manzan Allah to wannan mutum ba zai shiryu ba ba mai shirya ba mai shiruwa bane man yahdillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وان الله يشري shi zai shiryu wanda Allah ya bar shi ba mai shiryar da shi duk wanda kaga ya gagara fahimtar manzon Allah a yau je ka garin Madina da Makka ka ga wannan gari yadda suka kasance shekara dubu da ɗari hudu da wasu adadi annabin musulunci ya zo a garin Makka wanda ya zo maraya tun yana ciki mahaifinsa ya rasu yana shekara shida mahaifiyarsa ta rasu ba a gidan masu mulki ya fito ba ba dukiya yake da shi ba baya da wata alfarma mutum ne adi a gurinsu amma kafin ya bayyana amma sai ya zo da abin da ya canja al'umma gaba ɗaya wannan kaɗai a ce ba a faɗa maka yana da mu'ujizan alkur'ani yana da mu'ujizan tsagewan wata yana da mu'ujizan dutse kawai a faɗa maka wani mutum ne ya fito maraya a jahilar al'umman da bata iya karatu ba bata iya rubutu ba bata san gabar daga yamma ba bata san haguna daga dama ba bata san komai ba jahila fituk amma wannan annabin ya zo a shekara ashirin da uku ya mai da su malamai ya mai da su shugabanni ya mai da su jarumai ya mai da su sadaukai kuma kafin ya koma zuwa ga Allah ya mamaye jaziratul arab gaba daya yana rubuto sika zuwa ga turawa yana ce ku zo ku karɓi musulunci don ku zauna lafiya wannan kadai zai tabbatar maka da nubuwar manzon Allah sabila da abu ne ba a irin niɗaƙi na ɗan adam ba sabila a sunnan duniya yadda aka halicci duniya tun da aka yi duniya ba a taɓa yin wani mutum mai irin wannan ba ba a taɓa yi ba shi yasa Allah ubangiji ya turo shi cikin al'ummiyun al'ummiyun wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba saboda me kar a ce ya koya ne rubutu ma baya yi wala takhutuhu bi yaminika baya yin rubutu ba dan da iya ba da yawa suna kuskure su ce bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ya iya ba wanda ya kai manzon Allah iyawa annabiyul ummiyu a'lamu man asnada anhu ruwat wal hukama annabi shine mafi ilimin da duk wani rawi da wani hakimi da wani filosofi zai yi magana to yakan dosano ne daga manzon Allah to sai Allah ya fito da shi cikin al'ummiyun wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba saboda kar a ce ya koya ne wannan annabin shi ya zo da tsarin zamantakewa tsakanin al'umman da suke yaki ya zo da tsarin kula da mabukata da yadda za a tausaya musu yadda za a cire zakka ya zo da tsarin zamantakewan aure tun daga aure har zuwa saki ya zo da tsarin kula da lafiya ya zo da tsarin kula da rundunan yaki mu'askar shine shugaban rundunan yaki shine malami shine limami shine annabi shine likita duk wani abin da za ka sifanta wani da shi na ilimi duka shi ne a al'umman da ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba wannan kawai zai baka shaida akan annabtan manzan Allah wannan kadai shine abin da al-Imam al-Busiri yake yake yake faɗi cikin Hamziya yace adaban lil kuffari zadu dalalan lillazi fihi lil uqul ihtida'u yace abun mamaki yau kafirai wai fata suka yi fata maimakon su shirya saboda manzon Allah amma sai suka halaka suka kangare ga wanda zuwansa yake sa hankali ta shiryu to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da manzon Allah ya zo Madina sai suna faɗi Yahudawa da munafikai idan wani abu na alheri ya same su sai ce sai hazihi min indillah wannan daga Allah ne dama Allah na san mu mun gode ma Allah amma in wani abu ya same su na sairi ba za su ce daga daga Allah bane ya su ce min indika zuwanka ne ya jawo mana wannan bala'i da da baka zo ba da ba mu samu kanmu da da baka zo ba ba mu samun kanmu cikin wannan matsala in fari ne sai su jingina ga manzon Allah idan cutarwa ne na abokin gaba sai su jingina ga manzon Allah in yaƙi aka zo aka yi wani abu sai su jingina wa manzan Allah haka dai manzan Allah sha haƙuri duk haƙurin duniyan nan ya naɗe shi ya ɗaura shi akan al'umman da suka masa jafa'i da jahilci da wauta ya naɗe haƙurin duniyan nan ga jama'an da suka masa jahilci suka masa kafirci suka masa asabiya da hamiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bi shumukh bai taɓa la'antan wani ba bai taɓa zagin wani ba bai taɓa dukan wani ba bai taɓa hararan wani ba yana zaune da kowa lafiya har wanda ba musulmi ba har mai faɗa da shi la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim sai yake faɗa mana Allah fa bai hana ku ku zauna da mushrikai lafiya ba Allah bai hana ku ku zauna da yahudawa lafiya ba Allah bai hana ku zauna da kowa lafiya ba mushriki ne dai in ya zalunce ku Allah bai ce ku zauna ku ku zauna ku iramawa ba amma dai dan zama da ahlul kitabi yahudawa ko ku zauna da su lafiya la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum kaga nan da Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din basu yaƙe ku ba a addini yana nuni zuwa ga ashe wanda zai hana ka addini shine aka ce ka yaƙe shi walam yukhrijukum min diyarikum yana nuni ashe wanda zai kore ka daga gidanka ya fitar da kai daga gidanka shi zaka yaka ashe yaƙi dalilansa kwaya biyu ne dalilin farko shine ka tara addinin ka kar a hana ka yin addinin ka dalili na biyu shine ka tara mutuncin ka kar a fitar da kai daga gidanka a maka tsaraici shi yasa duk wanda aka zo za a cutar da shi ya rama ya yi daidai ba imani bane a zo za a hallaka ka ka zauna ka ce kai mumini ne a'a Allah ya ce ka rama ka kare kanka idan abin ya kai ka zuwa ga mutuwa shikenan ka yi shahada idan kuma Allah ya baka nasara ka yi nasara akan azzalimin da ya zo yana neman ya hallaka ka alhamdulillah idan ma lada za a baka to wannan duka shine ta'alim na manzon Allah ta'alim na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma gashi suna jifan manzan Allah da maganganu idan alheri ya same su sai su ce daga Allah idan shari ya same su sai su ce daga wa daga manzan Allah Allah ce kul kullum min indillah ka faɗa musu komai daga Allah ne sharri daga Allah ne alkhairi daga Allah ne kaga wannan yana raddantan qadariyya yana raddantan mu'tazila sabila da qadariyya su duk abin da ka aikata kawai kayi daidai su kuma mu'tazila idan ka aikata alheri daga Allah ne amma idan ka aikata wani abu na sharri to nan ba wai kaddara ne aka kaddara maka ba a'a kai ka aikata wannan to komai alkhairi daga Allah ne shi ya halicci alkhairi sharri na Allah ne Allah shi ya halicci komai amma saboda ladabi ba a dangana ma Allah sharri ba a dangana ma Allah sharri shi ya halicce mu kuma ya halicci ayyukanmu shi ya halicce mu kuma ya san makomanmu tun daga abin da za ka aikata na ran da ka fara faɗowa daga duniya har ran da za ka mutu an rubuta shi a gurin Allah yana ajiye kawai kaman wani bidiyo ne ko memory da aka saka shi cikin wato na'ura sai yana gwada wani fim da aka yi shi tsawon shekaru to wannan halittar mutum da ƙaddaran mutum da masar na ƙaddaran mutum dukka Allah Ubangiji ya riga ya ƙaddara shi tun kafin ya halicci mutum ɗin kul kullum min indillah fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha me ya samu waɗannan mutane ba su kusanta ba su fahimtar wannan jawabai da manzan Allah ya zo da su ba su fahimtar alkur'ani mai ya same su ne to zuciya ce kurma lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kalan ami dabbobi ne sun ma ji dabba bata saboda ga aya ta bayyana karara amma ba su ga ayan ba ga rana ta bayyana karara amma ba su ga ranin ba ba abin da suke karawa sai tsuwurwurin wato adawa da gaba da gadarasa akan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a aina ma takunu yudrikumul maut duk yanda kuke mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna manyan benaye kawatattu wa in tusibhum hasanatun idan wani abu mai kyau ya same su karkashin wannan ayan akwai labarin da ake kawo yana cikin kissoshi da ake kawo na isra'iliyat aka ce a zamanin annabi Sulaiman wani daga cikin sahabban annabi Sulaiman yana zaune a fada da shi da sahabban da wato annabi Sulaiman yana zaune da shi da sahabban su dai a fadarsa ana tattaunawa sai Jibrilu ya zo koko Azra'il ya zo ya kawo ma annabi Sulaiman ziyara ya zo a siffan mutum ne ana tattaunawa ana tattaunawa suka gama abin da za su jibril azra'il ya tafi sai ɗaya daga cikin sahabban annabi suleiman sai ya tambaye annabi suleiman ya ce wannan bakon kanka wane ne na ga tun da ya zo yake kura min ido yana kallo na wane ne wannan bakon kanka daga ina yake kaman ya sani ta ce ai mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa ne sai ya roƙi annabi suleiman ya ce wallahi na razana ka kai ni gurin da zan samu nutsuwa ni ina ga kamar zai dawo ya ɗauki rai ka kai ni wani waje a ɓoye aka ce annabi Suleiman sai ya yi umarni ma ɗaya daga cikin ma'asharul jinni ya ce ɗauke shi ka kai shi can yammacin duniya a saka shi tsakanin kogon dutse in ya gama tsoron sa'a dawo da shi ya ɗauke shi yana kai shi kogon dutsen kawai sai ya tarar da azra'il na jiransa ya ɗauki ransa da azra'il ya zo wajen annabi suleiman sai annabi suleiman ya tambaye shi ya ce ran nan da ka zo ka razanar da wani sahabi na sai ya ce ai na ɗauki ransa kallon da nake masa kallon mamaki ne Allah ya ce min zan ɗauki ransa a guri kaza wanda na san ba zai iya zuwa wannan gurin ba amma na zo na gaishe a nan ma'ana idan mutuwa ta zo maka kai da kanka za ka ƙara ma kanka guduwa domin ku sadu lokaci ne guduwa da kake yi makaddara min alqadari ne ila alqadar ka gudu ne daga kaddara ka je gurin kaddara za ka je gurin da babu Allah ne ai ba za ka je gurin duk yanda ka je za ka je ka samu Allah a gurin samuwansa tana gurin da za ka je ba za ka ɓuya masa shi ya sa masanin Allah saƙon Allah a gurinsa amrun jalal sabida idan yana ganin ya faku gabarin kowa to ai sai ya gaban faku gabarin kowa ba tunda Allah na kallo na Allah na gani na ban faku gabarin kowa ba tsirara nake zindir tunda gani gaban Allah yana ji na yana gani na in na rufe ko ina yana gani na ko da kowa baya gani aka ce shine hadisin imamu muslim aka ce ranar alkiyama idan Allah yana saka wa bayi da ayyukansu za a kawo wani bawa a gaban Allah Allah sai ya ce wa bawan a kawo ma bawan littafinsa a ce ka aikata kaza lokaci kaza sai ce na aikata ya Allah ya mamance da ya aikata Allah sai ce ka aikata kaza kuma lokaci kaza sai ce na'am ya rab na aikata ya Allah a kawo masa kurakurai tari guda sai ya tabbatar da cewa ya ɗebe tsammanin cewa lallai wannan kurakuran nasa sai ya tabbatar da cewa ba zai kai labari Allah sai ya ce kuma ga wasu kurakuran ka ɓuya ga barin mutane ka ɓuya ka yi a ɓoye yanzu mutane sun fi ni daraja sun fi ni kima a ja'altani ahwanan nazirina ilai yanzu ni ne mafi wulakantan wanda yana kallon ka zaka kangare kai abu a gaban shi shi ya rab ya ubangiji kai karakka ba ni haka ni ka halice ni da wannan kaskancin in baka ji kaina ba ba wanda zai ji kaina Allah sai ce wa laqad satartuha anin nasi fid dunya wa ana asturuha lakal yawm na suturta wa mutane duniya ko ko wa ana aghfiruha lakal yawm na suturta ba wanda ya sani a duniya yau ma kuma babu wanda zai sani na gafarta maka wannan wannan shine ubangiji to arufi yana yana tsakanin abu guda biyu ne almuraqaba wal mushahada almuraqaba Allah na gani na yana ji na shine almuraqaba almushahada duk abin da ka kalla ko bangon ɗakin ka ka kalla to zaka ga samuwan ubangiji cikin bangon butan ɗakin ka ka kalla zaka ga zaka hadarto da ubangiji fankan ɗakin ka kalla za ka hadarto ga Ubangiji idan ka ganka a ɗaki kai ɗayanka za ka ga ai babu ne kai samuwan Ubangiji ne a cikin ɗakin to ba za ka iya saba ma Allah ba sabila da shuhudi shine mushahada shi kuma muraqaba Allah na gani na Allah na ji na Allah zai hukunta ni wannan shine muraqaba shi yasa maqamul insani ɗayan biyu ne an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi ma'ana duk abin da ka kalla kana hadarto da ubangiji fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid komai ka kalla kana hadarto da ubangiji fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baya gani na to bana ganin sa to shi yana gani na wannan shine muraqaba نعم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم ما يسامو أن متاني لا يكادون يفقهون حديثا باس فهمتا أبو بوند من الله صلى الله عليه وسلم يزود سوء نعم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله يتي ما أصابك من حسنة sanda suke dangane cewa abu na alheri in ya same su a'a daga Allah ne na sharri kuma daga manzon Allah ne a haka bane ma asabaka min hasanatin fa min Allah abinda ya same ka mai kyau na jin daɗi idan ka ga aiki na nagarta ka aikata ka aikata aikin da Allah yake so to fa min Allah daga Allah ne Allah ne ya katartar da kai ya datar da kai ka aikata wannan aikin sai ka ce alhamdulillah na gode ma Allah ma'ana idan ka ga wani aiki mai kyau ya fito daga gurinka ba kai za ka kalla ba a aikin in ka kalli kanka ka rusa aikin ka kalli Allah Allah ne ya min dace wanda na aikata wannan aikin in na ganni ina ibada na ganni bana cin haramun na ganni bana sata na ganni ina bin iyayena wannan katari ne daga Allah sai na ce alhamdulillah ma'ana duk wani abin da ka gani na dacewa wallahi inayar Allah ce cikinka masana suna cewa ban mamaki ba shine wanda ya zama mutumin banza ba idan kaga mutum mutumin banza ne lalatacce ne ba abin mamaki ba ne abin mamaki shine mai tsoron Allah yaya aka yi wato abubuwan da suka kewaye shi na huzuzun nafsi abubuwan da suka kewaye shi na sasarin rai da son zuciya yaya aka yi ya yantu daga su ya zama na Allah wannan shine babban abun mamaki in ka ga mutum a lalace ka masa addu'an shari'a almar'u majhulun ko al'insanu majhulun ala su'il adab wa huwa mutalabun bi mulazamati al'adab shi mutum haka aka halicce shi a karkace a karkace aka halicce shi tun lokacin da aka ɗauko wannan wato ruhi daga alamun malakut aka haɗa shi da jiki a alamun nasut wannan abu guda biyu suka haɗu to ruhi ruhani ne shi na Allah ne shi yana son abi Allah jiki kuma ya riƙo ruhin yana jan ruhin zuwa ga yadda ike so to wannan dalili jiki da abubuwan da jiki yake so duka huzuzun nafsi ne shaidan ne a mamaye da jiki da abun da rai yake so duk abin da ranka yake so shaidan ya kewaye wannan abu kuma shaidanin da ya fi kowanne muni tsamira da shaidan guda biyu ne akwai qarin qarin qarin shine kai din kanka da kanka qarininka inuwanka da bai rabuwa da kai kai ma shaidanin kanka ne kafin a zo ga shaidan wanda yake waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nasi min aljinnati wan nas to kai ma shaytani ne to ka fara neman tsari da kanka sannan ka nemi tsari da shaytan sannan ka nemi tsari da shaydanun mutane da shaydanun aljanna ka fara wa'azi ma kanka kafin kai wa'azi ma wani sannan kuma ka wa'azantu da abubuwan da suke faruwa da kai kafin ka kalli wani ka wa'azantu da abubuwan da suke faruwa da shi ka ga aibin kanka kafin ka ga na wani ka yi faɗa ma kanka kafin ka yi faɗa ma wani ka tsani kanka kafin ka tsani wani duk wanda kaga ya saka mutane a gaba yana bibiyan laifukansu da manzon Allah ya ce wala tadabaru kar kuna bibiyan aibukan junanku kaga mutum yana leƙen asirin mutane na zagin mutane ba yi da imani kuma ba mutumin kirki bane ko yana kwana sallah yana shekara guda na azumi in yana zagin mutane yana aibata mutane da laifukansu wannan ba mutum ba ne in ma mutum ne to a gurin Allah dai ba mai tsoronsa ba ne sabila da wanda ya san Allah to duk abin da ya gani mai kyau zai ce min Allah daga Allah ne ni ba yi na ba ne ba ni na yi ma kaina haka ba Allah ne ya mun wannan dacewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne sai ka gode masa wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi abin da ka gani mummuna to daga kai ne nan wani zai ce a baya Allah ya ce qul kullum min indillah da mai kyau inda mummuna duk daga Allah ne wancan min indillah ai komai Allah shi ya halitta ko min indillah daga gurin Allah ne amma kai ka aikata ba Allah bane ya aikata maka ko inna inna khalaqna al-insana ko hal ata ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura فجعلناه سميعا بصيرا إنا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الله يا باشا هنيوي بدابي وهديناه النجدين الله يا باشا هنيوي بدابي يا باشا اختياري kai ne aka zo sai aka ajiye maka ƙwaryen zuma aka ajiye maka ƙwaryen guna sai aka ce ɗan wanda kake so ka sha wanda ya ajiye waɗannan ƙwarayen dai shi ɗin shi ya aje amma wanda ka sha kai ka sha makanka haka ne to haka Allah Ubangiji ya turo da annabi kuma wannan annabin ya zo da komai a fayyace ya zo da shiriya to wanda ya bata haka Allah ya rubuta shi bacacce ne amma shi ya aikatar da aikin da ya bata an gane saboda Allah ba azzalimi bane wanda ya shirya to Allah ya rubuta shi shi shiryayye ne sai kuma ya samu ya aikata aikin shirya an gane ko da bata da shirya duk Allah ubangiji shi ya halicci komai man yahdihi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida to anan akwai gurin da a hakika kowa duk abin da kaga mutum ya aikata daga Allah ne amma a shari'a kowane mutum abin da ya aikata nasa ne man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya ga mai kyau ya gode ma Allah shi yasa ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik daga kai ne to waye nafsu waye kai din nafs ita ce wato mafi girman abin da ake yaƙi da ita abin da Allah ya turo annabawa don a yi yaƙi da ita kuma ita ce mafi girman jarrabawa da Allah ya jarrabci mutum da ita rai duk abin da ka ganshi a kewaye da kai hawa su guda biyar ɗin nan duka rai jinka da ganinka da ƙanshinka da ɗanɗananka da taɓawanka duka nafsu ne duk abin da ranka yake so abinci abin sha bacci sha'awa duka rai ne nafsu ce duk abin da idanka yake son gani nafsu ne to wannan nafsun ya fi kowane abu illa ya fi shaidan illa shi yasa abin da zaka fara yaƙa shine nafsunka aslu kulli ta'atin ko كوكو أصل كل معصية وغفلة الردى عن النفس وأصل كل طاعة وإفة عدم الردى منك عنها دكان بيا يا ما الله يا تارو أتكين كساقا مرانك أتكين أبو بوان تشرع أن تامك دكان ساقا ما الله يا تارو أتكين كبيا مرانك أتكين أبو نتكي مكا أمرني شيسا دراي da zuciya idan suka haɗu suka ƙulla ƙawance da abokantaka to mutum ya halaka ya halaka saboda zuciya duniyar soyayya ne rai ita kuma duniyar sha'awa ne idan soyayya ya haɗu da sha'awa kuma musamman sha'awar shi yake jan soyayyar ya zamo ya bashi ragamansa ko mutum ya halaka zuciyanka ba ta da zaɓi wannan zuciya da Allah ya aje maka shi domin ka hazzaba shi ya tacu har abin da aka ɓoye a cikinsa na asiri a alamin malakuti ya bayyana ya cika zuciyan ya haskaka gaɓoɓinka ka ɗauke shi ka damƙa shi ma sha'awar ranka ka gama ka halaka ka gama ka halaka to ma asabaka min hasan ma asabaka min hasanatin fa min Allah daga Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi daga kanka wannan ana magana ne da manzon Allah ta manzon Allah ake maganan amma wal muradu bihi ummati والمراد به أمته wanda ake nufi da su al'umman shi annabi bayi da wani mummuna bayi da wani mummuna dukkaninsa kyakkyawa ne muhsinul qawli wal fi'ali karimun khalqi wal khulq muqsidun mi'ta'u shi dukan shi mai kyau ne rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u to Allah ubangiji yana fada abin da ya same ka mai kyau daga shi ne abin da ya same ka mummuna ka tuhumi kanka kai ka biye mason zuciyanka wa arsalnaka nasi rasula ya annabi muhammadu mun turo ka annabi zuwa ga mutane ga baki ɗayansu mun turo ka zuwa ga mutane ga baki ɗayansu wa kafa billahi shahida kuma shaida ya isa ga Allah Allah ya yi shaida wanda yace bai yarda ba ma kar ya yarda amma Allah ya yarda daga nan ka ce baka yadda da annabi Muhammadu manzo bane to Allah ya ce shi ya yadda kamar yadda a can yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ko Allah ya ce in ma baka shaida ba to Allah ya shaida la ilaha illa huwa to nan ma Allah ya ce wa kafa billahi shahida in ma baka shaida ka yarda da Muhammadur Rasulullahi ba to wa kafa billahi shahida Allah ya shaida ya yarda da haka za mu tsaya a nan insha Allah saboda lokaci ya kare a gobe insha Allah za mu tashi a aya na gaba koko akan wannan ayan domin mu kara tahlil da tafasil akan annafsu da abubuwan da ya shafi wato aikata aiki mai kyau da aikata aiki mummuna da kuma wato abinda ya kamata mutum ya kula da su dangane da wato kiyaye ransa daga halaka Allah ubangiji ya kiyaye mu Allah ya kara mana san manzon Allah wala mu shattahiru Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi yanda ya je Kaduna lafiya Allah ya dawo mana da shi lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a Nigeria Allah ubangiji ya biya mana bukatunmu na zahiri da baɗini Allah ubangiji ya taimaki shugabanninmu akan adalci waɗanda ba za su mana adalci ba Allah ya canja su ya kawo masu yi mana adalci albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum warahmatullahi sai gobe za a karanta tambayoyi